الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يوم Laraba sha takwas ga watan Shaban hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da hudu. Za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin Akrabul Masalik. Yawwa kafin mu fara karatu akwai ‘yan uwa wanda suka taimaka a taimakon da muke nema, har ma an samu an sayi fanar guda biyu ko guda hudu ne ko? an sai final guda hudu kuma je har yanzu dai ana bukatar taimakon kuma ni abun mamaki ma yau wajen shekara kenan ko kusan bayan azumin bara muka bude taimakon nan kuma abun nan kanmu za mu taimakawa gaba ɗaya dan kanmu za mu yi kuma karatun nan da muke yi din in ba da wannan abubuwan bayan zamani ya canza ba zai yiwu ba idan muka ce za mu zauna da wani tokila da wani kaza kaza da ne abun ba zai karshe ne na ma za mu yi ka gani kuma yadda na gani yanda muke group din nan musamman telegram kawai muna da mutane ya fi dubu da ɗari ɗaya ko kaje yanzu wannan mutanen da kowa kawai dala ɗaya zai bayar dala ɗaya ba ta wuce naira dubu ɗaya ba da kowa dubu ɗaya zai wa da mu wuce gurin amma har yanzu yau shekara mu tsaya a haka a ga bai dace ba ya kamata mu taimaka wa kanmu kuma wannan din sadakar jariya ne duk abin da ka bayar in an yi karatun nan zaka samu lada kuma a hakan za ku ji mutum ya kira ni sai ya gabatar da kan shi wa ni ne alƙalin waye waye ko ni ne lauya ko ni ne shugaban kasuwa ne ta Allah karatu lokaci kazan nan ba mu samu ba muna so a maimaita mana wai yana so a maimaita mara. Akwai wanda ma za ka ji ya ce, da Allah muna da memori muna so ka mana littafi kaza, ka je duk da haka za a yi. Kuma ga ɗan taimakon da za ka yi wanda karatun nan duk matsalan da kake samu rashin wayannan abubuwan ne. Inda yana yanzu haka ba mu da komai, in Malam Ibrahim bai zo wani lokaci karatun nan baya yiwa. Ko yanzu karatun dare da muke yi, yanzu tafsirin azumi bana sai dai ko mu haƙura ma gaba ɗaya. Saboda abubuwan da muke buƙatan babu. ka gani kaga bai kamata ba yanzu ba bara kai magana ba kace ya kamata a gidan rediyo muka ce bakin rediyo generator kawai mu samu yanzu man generator ma ya gagara man kawai da ake zuwa mu yi karatu wani lokaci dai mu da toshila to kaga abin nan ba zai yi da haka ba dole kan mu za mu taimakawa ka gani yanzu akwai karatun da muke na na hadisi din laraba akwai diyawa suna sa a tura yaron da yake turawan na data ma yana gagarin shi saboda dan makaranta ne wani lokaci yake a malam yau ko ban da data an ce gaskiyan ka ne ka bari kawai karka tura ka gani kaga bai kamata ba ya kamata mu yi wa kanmu abin da zai mana daɗi ka gani wani yanzu karatun nan yana taimaka mara aikin sosai yanzu a wani alƙali kullum sai ya bugo min mun yi kaza mun yi kaza ya zani mun yi kaza mun yi kaza ya zani to a hakan amma a ce ɗan dubu ɗaya dubu biyu da zaka bayar a taimaka a aikin kan ya gagare ka ka gani ai kaga ba daidai ba daidai bane Allah ce muke mu. Wannan hu raja'atuha mutum yana da daman yayi raja'in matarsa in waje da fil iddati yasaran idan ya samu wadata tana cikin idda in ba ku manta ba mun ce farko muka ce nafaka muka faffaɗi abubuwan da mutum zai mace dole ya bata abinci dole ya bata abin miya dole ya bata kaza ya mata sutura yayi kaza yayi kaza suna zaune da matar sai Allah ya kawo bala'i da matsala na talauci. Sai muka ce in dai talaucin bai kai yadda an rasa abin da za a ci a ƙoshi ba, in dai akwai abin da za a ci a ƙoshin ko mara daɗi ne, akwai abin da za a rufe al'aura ko mara kyau ne ba damar raba aure ko? To sai ya ƙure ya ƙure ya zama wannan ɗin ma babu, kaga dole a raba aure. To yanzu da aka raba auren dama mun ce duk auren da za a raba shi a kotu ba'ini ne sai guda biyu auren da talauci na kasa ainihin rike iyali yasa aka raba da kuma auren da ila'i yasa aka raba ko to yanzu in talauci yasa aka raba mun ce raja'i ne to ya raja'in yace walahu raja'atuha yana da damar raja'in matarsa amma da sharaɗin in waje da fil iddati yasaran yaqumu biwajibi misliha sharaɗi ya zo ya raja'i raja'i yayi sai idan ya samu tana cikin idan kan ta gama ya samu yasaran wadatan da ya kumu bi wajibi misliha zai iya tsaida wajibin kwatankwacinta wajibin kwatankwacinta shine karatun farko abubuwan da ya cancanta ya mata ana duba halinta da halin shi mawadaciya ce yana da shi dole ya wadatar da ita wannan na ƙarshen da muka ce in dai akwai abinci da za ta ƙoshi akwai sutura da za ta sa ko mara kyau ne ba zai araba ba wannan ana ainihin fage ne na kunci wannan ko mai da ita wadata ne zai sa ya mai da ita saboda haka sai yana da duk abin da ya cancanta ya tsayar da ainihin ya bayar a matsayin haƙƙinta sannan yake da daman ya yi raja'inta adatin ga al'ada wala yahina izin an nafaqa fiha to ita ma matar da rashi talauci yasa aka raba aure take idda sai mijin ya samu wadata ko da bai yi niyan mai da ita ba yace shi ba zai mai da ita ba tunda ta ƙi shi dan talauci yanzu ya samu ba zai mai da ita ba ita ma laha tana da daman hina izin yayin da ya samu wadatan tana da daman annafaqatu ya zo ya ka mata nafaqa fiha a cikin iddan ka gwanda ma miyar kenan in yace ba zai miyar ba ma dole zai mata ɗawainiya kan ta gama idda tunda duk wanda ya saki mace raja'i take idda dole zai mata ɗawainiya namiji da mata har sai ta gama saboda wayya zaujatu ma damar fi iddati aha wannan yanke je yace ko da bai raja inta ba dole ya an yi mata dauniya har ta gama wa mudalabatuhu inda safarihi bi mustaqbalatin inda kuma ta ba a baya muka ce abin da za a ci na yanzu shine in babu za a raba aure ko amma na nan gaba ba ta da incin nema na baya da ya wuce ya riga ya wuce ya zama bashi ko to amma yau sai tafiya ta faru Hajiya Na'am ya ce za mu tafi Morocco za mu yi wata uku ko wata shida ko kuma zan tafi Lagos in je in dan bubbuga ya ainihin ke bane ya ce dan abin da yake da shi ya nan laba ta duba ta ga abincin da wuce na kwana uku shi kuma ya ce zai wata kaza to tana da ne tana da daman ta nemi inda sabari yayin tafiyar ta nemi bi mustaqbalati abin da za a ci nan gaba tunda in ya tafi wannan din ya kare me za ta ci in aka ca to ki bari lokacin ya ta ce to in lokacin yayi baya nan wa zai kawo ai wancan ɗin dan yana nan ne yanzu kuma baya nan saboda haka tana da daman dole biya abin da ainihin abin da za ta ci kafin ya je dawo au ko kuma in ba zai ba da cefanen ba yuqimu laha kafilan ya tsayar mata da ainihin kafili mai lamuni wanda shi zai rika mata cefane yawa ya haɗa ta da wanda zai rika kawo mata ya ce to shikenan ga wane wane eh duk lokacin da ainihin ce bane ya kare ta rika zuwa wurin ka tana karba ba ana haka ba ya haɗa ta da mai shago ya haɗa ta da mai tumatir mai kaza mai kaza ta rika zuwa tana karba ana lissafi kuma sun yadda in an yi haka kam shikenan yuqimu la haka filan wa illa idan ko ba ɗayan biyun nan ullika alaihi dole za a sake ta kan shi ba wani wanda zai bata shi abin da ya bari na yan kwanaki ne kuma ya ce watanni zai yi kuma shi ya ce ba shi da wani hali sai haka to yanzu kaga koma yana nan a gari ai talaucin ya kai araba auren saboda haka dulli kale za a tambaye ta ya tace ba za ta iya zama ba tuntuni alƙali zai raba auren wa furidar fi malil ga'ibi ana yanka mata nafaka fi malil ga'ibi a cikin dukiyan fakekke mutumin yana da arziki yana da gidaje yana da motoci yana da kaza yana da kudaden shi a je a hannun mutane da ya tashi tafiya kawai da ya dan yi wa matarsa cefane sai ya tafi ya tafi yau ne gobe ne zai dawo cefanen ta ya kare ta kawo kara aka tabbatar to yanzu in akwai dukiyan shi a cikin wannan dukiyar dole za a dauka a ciyar da ita shine kuri da za a yanka mata nafakanta fi malil gaibi a dukiyan wanda yake fake baya nan ba dole sai an saurare shi ko an nemi yardarsa ba wa daini sabiti haka nan da bashin shi tabbatacce gawa ne yana bin shi bashi lokacin biya yayi to wannan bashin ta kai kara alƙali sai ya ce kawo bashin a ciyar da matarsa da shi in ya zo kuma bashi ya sauka akan ka bai da magana wa daini asabiti ko sannan wa bi ajjaru kai ko gidan shi za a siyar dole a siyar dan a ciyar da iyalin shi yayi tafiya baya nan gidan shi akwai shaguna da sauransu matarsa ta wata ci abinci ya kare aka tabbatar sai a ce to yanzu ya za ta ce wallahi akwai shaguna uku a gina sai da shago ɗaya shikenan sai alƙali ya kadar da shago ɗaya da haka ko gidan za a siyar dole sai an rike matarsa kafin ya dawo tunda bai sake ta ba bai bar mata nafaka ba kuma ba ta yafe mar ba haka ya tafi ba da halfiya amma fa duk wannan abubuwan za a yi ne bayan rantsuwanta istihqaqiha na cancantan wannan ainihin nafaka din cancantan nafaka kan yana faruwa ne wajen abu uku bai bar mata ba, bai haɗa ta da wanda zai bata ba, ita kuma ba ta yafe mar ta yarje mar ba sai ta rantsi akan abu ukun nan. Kaga in ta rantsi akan abu ukun nan, kaga ɗawainiyanta yana kan shi saboda haka dole ne a siyar da kama siyar ɗin shi a yi mata. Wa in tanaza'a fi irsaliha idan suka yi jayayya cikin ya aiko mata yau mijin ya dawo daga tafiya sai ta buga mana lissafi wani yana bin mu kaza yace ya haka zaki ci mun bashi ni da kaf ainihin na bakan na aiko miki sai ta ce san bai aiko ba aiko kuma suka yi jayayya tarkiya wajen bari yace ai ni kan in tafi sai da na gama cefanen wata biyun nan kaf sannan na tafi ita kuma ta ce san bai mata ba har suka yi rikici suka zo gaban kuliya ya za yi yanzu fal qawlu laha tunda shi bai da shaida ita ma ba ta da shaida to yanzu maganan ta zamu dauka amma fa da sharadin in rafa abi hakimin in ta taba kawo kara ga wani alkali dama tun lokacin da ya tafi da abincin ta kare ta zo kotu ta ce to ranka ya dade mijina yayi tafiya bai dawo ba kuma abinci na ya kare alkali ya mata izinin inda inda zaki ci bashi ki je ki rika ci ana rubutawa in yazo za mu sa ya biya kaga dama ta tun kan hanci to yanzu da ya dawo sai ya ce ai ya riga ya bar mata ko kuma ya ce ai ya aiko mata sai mu ce ina shaidan kan bai da shaida sai mu ce kasancewan ta kawo ƙara nan da abincin ta ya ƙare ya mata shaida ɗaya sai ta rantse akan bai aiko ba ko kuma bai bari ba shikenan ta samu shaida biyu dole ya biya ta mun gane shine yace in rafa ali hakimin in ta ɗaukaka ƙara zuwa ga ainihin wani alƙali shi yasa a yanzu duk abin da zai faru ya kamata tun farko ka kai ka kai ka kai mene ka kai ka sanar da hukuma saboda in ka sanar da hukuma duk lokacin da wani abu ya faru in ka koma dama akwai rekod ɗin za a ɗauka a duba ko amma idan baka sanar ba ka ta yarda ne a sukutu ridan ko je ma wani yake ce min wai wata mata ce mijinta ya yi tafiya yau shekara uku mutum shekaran farko ma alwalin shi ya ce kawai ku je kotu a raba saboda haka yanzu za ta iya yin aure na ce kun je kotun wai a'a ba mu je ba na ce to tsaya a wannan shekara uku baya lissafi kun yarda ne da tun farko da ta matsin sai ta kai ƙara in ta kai ƙara alƙali sai ya duba ga me ya kamata da ita amma tun da kai ƙara ba yanzu sabon magana ne yawwa saboda haka in ta kai ƙara ta sanar da alƙali sai aka zo aka yi rikici bai da shaida ba ta da shaida to yanzu wannan kai karan ya mata shaida sai ta hada da rantsuwa sannan kuma wannan ainihin maganar nata ma ni yaumin rafki in an zo lissafi daga ran da ta kai karan ne daga nan za a fara lissafi dan al'ada ya nuna cewa daga ran da abincin nata ya kare ne ta kai kara ba za ta cewa to in an zo lissafi ta ce tun da ya dawo ba ku yi mu ce ƙarya ne daga ran da kika kawo kara daga nan za mu fara lissafi dan da ya tafi in babu me yasa baki kawo ƙara ba eh ni ya mi rabi ko la ni gairihi amma da yake in rafa al yaki min la ni gairihi banda inda ta kai ƙara ga wani alƙali ya ta kawo limamin ungonsu ko ta kawo makauta ko ta kawo mutane a wannan duk ba zai amfani ba sai in ta kawo hukuma in wujida amma shi ma sharaɗin in akwai alƙalin a wurin kaga babu alƙali manyan mutane su ne za su tsaya a wannan matsayin wa illa idan ko bata kai ƙara ba wannan rikici ya faru fa qauluhu yanzu maganar shi zamu dauka saboda rashin kawo ƙaranta ya mar shaida ɗaya sai hada da rantsuwa sai ya tabbatar da cewa ya bata wannan kalhabiri kamar mutumin da bai tafiya ba yana gari wannan tashbihin na fa qauluhu ne ba na maganar baya gaba ɗaya bane wa illa in bata kai ƙara ba fa qaulu maganar shi zamu dauka ba kalhabiri kamar mutumin da yake halarci a gari sai rikice kama su da matarsa ta ce ai bai yake fa ne bai sati kaza shi kuma yace sam yayi ina shaidan ta ba shaida shi ma ina shaida ba shaida sai mu ci ai shirin da ta zuwa yanzu ya mata shaidan yayi da bai ba dan me baki ba ku ku zuwa kun kawo kara ba saboda haka yanzu maganar shi za dauka amma shi ma biya minin da rantsuwa sai ya rantse sannan ya so in ya zo rantsuwan wa halafa laqad qabada in ya zo rantsuwan ba zai rantse ne a bisa wai na aiko mata ba laƙar ƙabazan abu ya shiga hannunta dan in ma ka aiko mai shiga hannunta ina kasuwa kullum ina yin cefa ne in ba wani ya kai mata yanke to ka sani wani ko gidansa yake kaiwa saboda haka za ka rantse akan abin ya sadu da ita laƙar ƙabazan hakika ta karɓa. wa fi ma furida ko mu tsaya nan ne wa fi ma furida fa qawluhu in ashba